صل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعض عباد الله فالمسلم زول خلق الحسن الرفيع سفير لدعوة سفير لدعوة إلى الإسلام سفير لدعوة إلى الإسلام والتحلي بمكارم الأخلاق له مالات حميدة وأواكب محمودة في الدنيا والآخرة قال الله تبارك وتعالى خذ خذ الأفوى وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويقول أيضا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ومن دعائه عليه الصلاة والسلام كما روى أنس كما روى جابر بن عبد الله رضي الله عنه اللهم هدني لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت وقني سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يكي سيئها إلا أنت وكان عليه الصلاة والسلام يحب معالي الأخلاق ويكره سبسافها الخلق الحسن في الإسلام له منزلة رعيفة ومكانة عالية عند الله انظر عباد الله إلى ثناء الله تعالى على عبده ونبيه أيوب عليه السلام من صبره واحتماله للعزة إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب أرأيتم يوسف عليه السلام بعد خروجه من الابتلاء والأداوة الشديدة وقال لا تسرب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين نبي الله نوح عليه السلام اسمعوا عباد الله ما قال بعد أن بعد أن شتمه قومه قال يا قوم ليس بدلالة ولكني رسول من رب العالمين ولذا بين الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بيان قيم بيان قيم يقتدي به المسلمون ويسير ويسير على نهجه وقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومن دم الأخلاق الفاضلة عباد الله كف الأذى وعدم الإساءة للآخرين فالمسلم مع فالمسلم فالمسلم مع مأمور بتجنب الأخلاق السيئة المذمومة مثل الحسد والحقد والغيبة والنميمة وبالتخلي عن كل عن كل النقائص وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه لا تبغضوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما أمركم ربكم تبارك وتعالى ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام ومن قيمة التحلي بمكارم الأخلاق عباد الله آه حتى الجلوس على الطرقات أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام من غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبي الدرداء رضي الله عنه ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق وأن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصوم والصلاة ولنا عباد الله يجب علينا التمسك بأخلاق الفاضلة أو بأخلاق الحسنة التكلق بأخلاق الحسنة عباد الله آه التخلق بالأخلاق الحسنة واحتساب أجرها عند الله والتقرب عند الله تعالى بملا بملا بملا بملاز بملازمتها بملازمتها ومن القيام على النهج القيم الذي أمر الله به تبارك وتعالى رب العالمين وقال وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان يزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا وقال تعالى أيضا وقولوا للناس حسنا وقال عليه الصلاة والسلام فيما رواه أنس رضي الله عنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ما يحب لنفسه وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إن الله لا يحب الظالمين أقول ما قال إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو البر الرحيم alhamdulillah dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala muna yaba masa muna neman tanyonsa da agajinsa haƙiƙa wanda Allah ya shirya shi ne shiryayye Allah ka samu cikin shiryun bayinka hakanan wanda ya ɓata ba za a samu mai shiryan da zai shirya da shi ba ina shaidawa da ku cewa babu abin bauta da cancanta sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya a sammai da ƙasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawansa ne jakadansa ne ya turo shi zuwa ga duniya da addinin musulunci da Qur'ani a haɗe gaba ɗaya wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka bayan ya yan wani cikin addinin Allah musulunci addinin mu addinin da Allah ta'ala ya yardar mu yi shi wanda ya ce baya karɓar wani addini idan ba shi ba wanda dukkan alkawarin alkhairin Allah na duniya da lahira iyanan kan musulmai wanda suke ƙoƙarin kwatanta umarnin Allah da kuma bibiyar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama to shi wannan addini mai ƙyaƙƙe tsayayye malamai sun ce iya da turaku manya-manya guda uku na farko akwai aƙida babi na tauhidi na biyu akwai ibada na uku akwai almu'amala wanda daga cikin mu'amala ake samun halayya da ɗabi'u masu kyau wanda wannan ɗabi'u masu kyau shine ado a gun musulmi da musulunci wanda wannan ɗabi'u kyawawa wanda wannan addini na ya umarce mu da su sun zama sanadiyar musuluntar mutane da yawa tun lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'u masu kyau ‘ya'yan uwa ana kira da su zuwa ga musulunci ko da ba karanta aya ko hadisi ba mazamto masu kyautata ɗabi'unmu masu kyautata mu'amalarmu saboda ka wannan kuɗuba mu ta yau ranar 18 ga watan 11 musulunci zulƙida a wannan masallaci namu na umina hawa da ke wannan unguwa ta bago nan bayan makantar 'yan mata ta doma nan fadar jihar gombe za ta yi magana ne game da kyawan ɗabi'u a musulunci kyawan halayya da musulunci yake son kowane ɗansa ya siffantu da su su zama ado gare shi su zama kuma ado ga addini namu na musulunci da kuma jan kunne da gargaɗi game da siffantuwa da munanan ɗabi'u wanda tuni ubangiji ya tsoratar da mu game da su kuma addininmu ya hane mu su kai ya hane mu ma zuwa kusa da su domin abubuwa ne miyagu wanda suke kawo tasgaro da ci baya ga al'ummar musulmi da musulunci gaba daya bayan nan yayin uwa mu sani kan cewa shi musulmi a wanda yake da dabi'u masu kyau dabi'u manya-manya abun kwatantawa abun yabo da jinjina gare shi matukar ya siffanta da waɗancan dabi'u masu kyau to shi wannan duk inda yake jakada ne na musulunci ma'ana ambasada ne na musulunci a duk inda ya tsinci kansa duk musulmi mai kyakkyawar ɗabi'a mai hali halayya masu kyau wanda musulunci ya yi umarni da abisu to duk inda ya tsinci kansa to jaka da musulunci ne abu ko ya fito a matsayin malami ko ya fito a matsayin shugaba ko ya fito a matsayin mai kudi ko ya fito a matsayin basarake ko ya fito a matsayin lebura ko ya fito a matsayin ɗan kasuwa in dai ya siffanto ko ya fito a jami'in tsaro in dai ya ɗabi'antu da ɗabi'un musulunci to shi jakadun musulunci ne waɗanda ba musulmi ba zai zai iya zama madubi zuwa gare su wajen kallon ɗabi'unsa da kuma kwamfayar ɗinsu da mai musulunci ya koyar saboda ka duk inda muke ya'yan uwa mu dinga tuna wannan a zuciyarmu a duk inda Allah ya kai ka a duk inda Allah ya tsugunar da kai to kai jaka da musulunci ne a gun ɗabi'un musulunci da koyarwarsa ana so a gansu a jikinka kana aiwatar da su amaliyan abin da ya shafi gaskiya da rukon amana da tausayi da jinƙai da girmama na gaba da tausayawa na ƙasa da haƙuri da kuma juriya da kyauta da sadaka da yafiya da makamantan waɗannan daga cikin ɗabi'u masu kyau to ana so kowa daga cikinmu ya siffanta da su iya iyawarsa musu ne ‘yan uwana masu albarka adantuwa da ɗabi'u masu kyau irin waɗannan suna cikin abubuwa wanda Allah da kansa iya yabawa masu wannan ɗabi'u iya jinjina musu kuma ƙarshensu zai zama ƙarshe ne mai kyau abin godiya a duniya da kuma lahira Allah ta'ala yake faɗa cikin alkur'ani mai girma yake faɗa ga dukkaninmu musulmai yake cewa khudhil afwa a matsayinka na musulmi ka riƙi afwa kamar Allah iya koya mana ɗabi'u masu kyau Allah iya koya mana makarimul akhlaq sai ya ce khudhil afwa kai afwa duk inda afwa take sai an saba ma sai kuma amma ba daidai ba to sai ubangiji yake ba mu umarni da gare shi duk inda muke dan wannan addini to ya zamto ya riƙe afuwa a matsayinsa na musulmi ya zamto afuwa wata alama ce daga cikin alamunsa sai kuma ubangiji ce wa murbil urf bayan kai afuwa sannan ka dinga umarni da kyakkyawa a gidanka ne a ofis ɗinka ne a kasuwanka ne a makarantanka ne a masallacinka ne a ina ka tsinci kanka ya zamto maganganunka umarni ne kyakkyawan ayyuka sannan wa a'rid anil jahilin sannan duk inda wawaye suke ka kauce musu ba abokan zamanka bane duk wanda suke kutse cikin addini suke faɗar magana iya sarransu ba aune ba taunawa game da abin da ya shafi musulunci ko musulmai suna kutse cikin haƙƙinsu to sai Allah ya ce ka kau da kai daga gare su ba abokan zamanka bane ba abokan ɗabi'arka bane shine ma'anar wa a'rid anil jahili mu sani ya ƴan uwa masu albarka ƙur'ani ya sake cewa da mu wala tastawi alhasanatu wala sayyi'a daga cikin irin yadda Allah yake koya mana kyawawan ɗabi'u sai Allah yake cewa mummuna ba za ka taɓa daidaita shi da kyakkyawa ba duk inda abu mai kyau yake ba za ka taɓa haɗa shi da mummuna ba sai Allah yake cewa idfa abillati hi ahsan kai kokarin ije munanan da aka ma da kyawawa an hana ka kai in ka samu ka bayar an yanke ma kai in ka samu ka sadar amma shari kai ka yi yabo ahun an ɓata ka kai ka gyara ma'ana shi ne ka ture mummuna da kyakkyawa idi fa abillati hi ahsan sai Allah ce fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawa idan tsakaninka da wani akwai adawa da rikin zaman lafiya da ainihin zaman doya da manja amma kake mai wannan ɗabi'un iya ma mummuna kana masa mai kyau sai Allah ya ce ka annahu waliyul hamim yau da gobe sai ya zamanto masoyinka dan gani ka sheninka wannan fa qur'ani ne ke ba mu wannan labari duk inda kaga adawa tayi sarari in dai ba adawar hasada bace wallahi ruwan kashe wannan adawar shine kiyawar dabi'u sadaka kyauta ungo haƙuri yafiya to duk inda adawa take in dai ba ta hasada ba ce to wannan ruwan kashe ta ne tunda Allah ya ba mu labari a Qur'ani duk wanda da jiya ba kwa magana kuna hararan juna kuna kaza kuna kaza to ubangiji ya ce in dai za ka yi mu'amala da shi da kyawawan ɗabi'u to sai ya zama to masoyinka mai ma faɗa a kanka shi ne waliyun hamim sai Allah ce amma wa mayu laƙahi ilallari na sabon ba mai yin wannan sai mutane masu haƙuri amma ka nuna ba amma ba a zage ka ka nuna ma baka ji ba ma a ɓata ka ka nuna ba kama ji abin da ake ba har ma kai kana yabo kana bayarwa to sai Allah ce ba mai irin wannan sai wanda yake da sitam na haƙuri daga Allah wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim ba mai irin wannan dabi'un sai mutumin da yake da babban rabo a gun Allah yene aljanna Allah ya samu na cikin su bayan Allah masu albarka mu sani cewa wannan iya cikin kamar yanda ubangiji yake koya mana kyawun dabi'u wajen maida alkhairi gurbin shari wajen yafiya da kau da kai haka ya sake cewa daga siffofin bayin Allah mai rahama ibadur rahman alladhina yamshuna alal ardi hauna wanda in suna tafiya a ban kasa ba sa hayaniya ba sa hargowa ba sa rigima ba sa takala fada ba sa tsokana in dai bayin Allah na kwarai ne ga halayya su inji Allah har ma yake cewa iza khatabahumul jahiluna qalu salama har idan wani jahili wani wawa zai musu wauta sai su ce zaman lafiya zaman lafiya addininmu bai koyar da fitina ba addininmu bai koyar da rigima ba addininmu bai koyar da wauta ba to wannan kalamai na inji Allah na wanda yake jingina su zuwa gare shi domin bauta da kuma bibiya da suke ni umarninsa sai Allah subhanahu wataala bayan Allah masu albarka mu sani domin girman ɗabi'u masu kyau da nauyinsu a mizani a gobe alkiyama iya cikin addu'ar da manzon Allah yake a kullum ya Allah ya mai arziki da kyawawan ɗabi'u Jabir ɗan Abdullahi yake cewa iya daga cikin addu'ar da manzon Allah yake yawan yi sallallahu alaihi wasallam iya cewa ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ayyuka ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga kyawawan ɗabi'u ba wanda zai shirya zuwa ga wafi kyansu sai kai Allah ka tsayartar da ni miyagun ayyuka ya Allah ka nesanta daga miyagun ɗabi'u ba mai tsare ɗan adam daga wannan sai kai ya Allah wannan addu'ar manzon Allah ce sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam iya son ɗabi'u masu kyau iya son mutum mai ɗabi'a mai kyau duk inda mai ɗabi'a mai kyau yake manzon Allah iya ƙaunarsa ko manzon Allah iya kyamar munanan ɗabi'u da jawo musulunci da musulmi abin kunya masani ya yan uwa masu albarka ɗabi'u masu kyau a cikin musulunci suna da matsayi mai girma suna da matsayi madaukaki mu duba yanda Allah ta'ala da kansa yake yabon bawansa bawa daga cikin bayi Allah alwahidul qahar yake yabon bawansa a duniya domin ya siffantu da ɗaya daga cikin kyawun ɗabi'u annabi ayuba alaihi salam Allah ya mai arziki da haƙuri da juriya wajen fuskantar ƙalubale da haɗiye damuwa wannan kyawun ɗabi'u ne ya zamto kana da haƙuri kana da juriya wajen ƙalubalen rayuwa kana da juriya wajen fitintunu da cutarwa kana da haƙuri na can ciki to ka siffanti da wani ɓangare daga cikin kyawun ɗabi'u annabi ayuba alaihi salam da allah ya jarabe shi a kansa da dukiyarsa da iyalansa da lafiyarsa ya jure ya yaƙuri bai kai kukan Allah zuwa ga bayin Allah ba Allah da kansa yake yaban ayubu ƙur'ani ba mu labari Allah yake cewa inna wajadnahu sabira haƙiƙa mu inji Allah mun samu ayubu a matsayinsa na mai haƙuri sai Allah ya ce ni'imal abdu madalla madalla da bawa mu ayuba saboda ya siffanta da haƙuri sai Allah ya ce innahu awwab hakika shi mai mai da al'amuransa ne zuwa gare mu kai ma idan kana so Allah ya yabe ka ko da ba zai zuwa ƙur'ani ba ka zamto kana da matsayi a gun Allah ya zamto ka siffantu da haƙuri da juriya da kawar da kai daga cutarwa da rashin mai da mummuna da mummuna da mai da alkhairi gun da aka mashari to wannan kana ƙara wa kanka matsayi da daraja a gun Allah subhanahu wa ta'ala bayan Allah masu albarka mu duba annabi Yusuf alaihi salam bayan ƙalubale da ya fuskanta na adawa mai tsanani hatta kai da a nemi rayuwarsa an jeba shi a rijiya an sai da shi a matsayin bawa daga ƙarshe waɗannan bayin Allah duka sai Allah ya tsugunar da su a gabansa a lokacin ba abin da ba zai iya musu ba in ya ga dama ya samu fawa da damar da zai rama har ma ya ƙara amma da yake bawan Allah ne mai kyakkyawan ɗabi'a sai yake cewa da su la tathriba alaikumul yau daga yau ni zargi ma babu ni da ku na zarge ku na ce jiya kun mun kaza to har abada ba za ku ji a baki na ba yace la tasriba alaikum yau hasali ma yaghfiru Allahu lakum zan nemi Allah ya gafarta muku abin da kuka yi na kuskure da higa cikin haƙƙi na to zan roƙa muku Allah ya muku gafara to wannan shine kyawun ɗabi'u ya uwa a cutar da kai kana da damar ramawa kamar yadda alkhairi a gun kamar yadda annabawa suka yi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mutanen maka shawa ba irin cutar wadda ba su masa ba an masa kaza an masa kaza an masa kaza shi ma da ƙarshe ya dawo Allah ya bashi gari maka din aka yi fatahu maka maka ta dawo ƙarƙashin ikon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma shi ma yace ma aqulu lakum illa kama qala aki yusuf li ikwanihi ƙwarai shawa da kuka jefe ni jiya kuka fasa min haƙori kuka fasa min kai kuka kore ni na bar garin maka kaza kaza kaza to ni ma ba abin da zan ce muku face abin da ɗan uwana yusuf ya faɗa wa ‘yan uwansa la ta ba alaikum yau ku ba mutanen maka duk da abin da kuka min jiya to a yau ba ma zargi tsakanina da ku ku ji allah ya gafarta muku allah ya yafe muku annabi nuhu alaihi salam mutanensa sun zage shi sun ci masa zarafi sun danganta shi da ciwon tabuwar kwakwalwa amma annabi yunu annabi nuhu alaihi salam sai yake cewa ya qaumi laysa bi dalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin ya ku mutane na abinda kuke jingina mun na tabuwar kwakwalwa wannan cutar bani da ita bani da wannan ciwon hasali ni manzo ne daga cikin manzannin Allah subhanahu wataala kaga sun zage shi iya da dama ya rama amma bai rama ba har sai yake faɗa musu matsayinsa da irin aikin da Allah ta'ala ya turo shi mu sani ya bayin Allah masu albarka a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayanin kiyawan ɗabi'u dalilin su ma aka turo shi ya mana bayani yanda musulmi yake so su zama su tafi akan irin wannan manhaji na kiyawan ɗabi'u da juriya da yafiya har ma yake cewa inna ma bu'istu li utammima makarimil akhlaq Allah ya aiko ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin da zamto cikamakin kyawan ɗabi'u ya ‘yan uwa masu albarka daga cikin jeren giya ta kyawan ɗabi'u akwai kaful aza ka kame cutarwa daga kowa shi ma kyakkyawan ɗabi'a ne karka yadda hannunka ko bakinka ko ƙafarka ta cutar da wani ma'aikin Allah yana cewa sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi musulmin kwarai agun Allah shine wanda dukkanin musulmai saka kubuta daga sharrin bakinsa da hannunsa bai zagin kowa bai cin mutuncin kowa bai aibanta kowa bai gulmar kowa sannan baya sa hannunsa ya cuci kowa to wannan shine musulmi cikakke agun Allah subhanahu wataala manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya cewa kaful aza ka kame cutarwa iya daga cikin kyawawan ɗabi'u wa adamul isa'a lil akarin karka cutar da kowa daga cikin bayin Allah musulmi an umarce mu mu musulmai mu nisanci miyagun ɗabi'u wanda ake zargin su a shari'ance kamar hasada kyashin Allah yayi wa wani alkhairi jin haushin Allah yayi wa wani baiwa ko ta arziki ko ta ilimi ko ta matsayi ko ta lafiya ko ta kudi ko ta kaza ko ta kaza Allah ya zaɓi bawa daga cikin bayinsa ya bashi kai kuma ka ji zuciyarka kamar za ta fashe ba ka san ka gan shi ba ka san ka ga alkhairinsa to wannan mugun ciwo ne wanda an kai wasa zai kai ka gautar jahannama tunda ma'aikin Allah yana ce ita wannan hasadar tana cinye kyawawan ayyukan da kai Allah ya karba kamar yadda wuta take cinye auduga haka hasadar take cinye ayyuka to manzon Allah sanin hadarinta sai ya ce kada mu yi ta iyakum wal hasad karku ina jinyam ina jama kunne to daga cikin kyawun dabi'u a same ka baka da hasada baka da kyashi baka da jin haushin Allah yawa wani ni'ima daga cikin kyawun dabi'u akwai rashin mummunar kulli a zuciyarka game da wani shine alhiqi ya zama to kana kullatar wani to baka da ɗabi'u masu kyau daga cikin munanan ɗabi'u akwai riba akwai namima zancen wani da gulmarsa da kuma annamimancin wani da haɗa guri to waɗannan barinsu da ƙaurace musu suna cikin ɗabi'u masu kyau ‘ya'yan uwa masu albarka shari'a ta ce duk inda wata zubar daraja take duk inda wani mummunan ɗabi'a yake to musulunci ya ce kai ɗan musulunci ka ƙaurace masa duk inda ake labarin miyagun ɗabi'u ko miyagun al'adu da abubuwan da suke jawa musulunci na ƙasu da kai musulmi to tuni shari'a ta ce mu ƙaurace waɗannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dan Malik yake cewa la tabaghadu kada kuna fishi da junanku kada kuna fishi makoci da makoci dan uwa da dan uwa matan mutum ɗaya a gidansa wa da kani abokai a wajen aiki shugaba da da da yaronsa dan kasuwa da waye dinsa makoci da makoci a gona ko a shago ko a kasuwa ko a gida to manzon Allah ce kada mu dinga jin haushin junanmu kada mu kullaci wata kulleleniya mara kyau tsakaninka da dan uwanka manzon Allah ya hana mu la tabaghadu wala taqatu kada mu yanke wa juna in ka ga wani ka kau da kai in ya ganka ya kau da kai wannan ba ɗabi'u musulunci ba ne wala ta dabaru kada mu juya wa juna baya wala ta hasadu kada mu yi wa juna mu hasada wa kunu ibadallahi ikwana manzan Allah ce ku zama to ‘yan uwan juna cikin musulunci kamar uwa ɗaya uba ɗaya ana so dukkanmu mu zama to haka kamar yadda ubangiji ya umarce mu har yake cewa bai halatta ga musulmi ya ƙauracewa ɗan uwansa musulmi sama da kwana uku haramun ne kuma akwai asara aiki ma'aikin Allah kisa duk masu gaba da junansu sun haura kwana uku to Allah baya karban ayyukan su na alkhairi har sai sun dawo sun gyara sun sulhunta junansu bayan Allah mu sani daga cikin kima ta adantuwa da kiyawan ɗabi'u hatta zaman kan hanya ka zauna bakin kofar gidanka ko wata majalisarka ko wani bakin shagonka to manzon Allah sai dai ce anan ma mu nuna kiyawan ɗabi'unmu daga cike ke cewa ghaddul basar duk mutumin da bakin titi ne gun zaman sai dingarin tsaye donsa duk abin da ya haramta kar ya kalla yi ma kyakkyawar ɗabi'a ce sannan wa kaful aza duk inda kake a bakin hanya a zaune ka kame cutarwa ga kowa kar ka cutar da kowa sannan wa raddu salam duk wanda ya masallama ka mayar masa ka amsa masa sannan kai umari da kyakkyawa sannan kai hani da mummuna har a bakin titi manzon Allah iya bin mu iya koya mana kyawun ɗabi'u manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa hadisin Abi Darda Allah ya kare da shi yake cewa kun ga wannan kyawawan dabi'un da musulunci yake umatar ƴaƴansa da su ba wani abu da za a dora shi a mizani a gobe alkiyama mizanin awun ayyukan bayi wanda nauyin mizanin da rinjayar bangaren alkhairi akan bangaren shari shine certificate ɗinka na tafiya aljanna duk wanda kyawawan ayyukan suka rinjaye munanan to kamar Allah ya bashi certificate ne ya tafi aljanna to ma'aikin Allah ke ta daga cikin abin da yake nauyaya bangaren alkhairi a lahira a mizani akwai husnul khulq kyawun dabi'u wannan abin da muke magana a kansa idan ka siffantu da su to kana ƙara wa mizanin ayyukan ka na alkhairi nauyi a gobe alkiyama har ma za a baka daraja irin ta wanda kullun tsayuwar dare ke a sallah za a baka darajar kamar wanda kullun azumin nafila yake kyawawan ɗabi'u suna jawo ɗan adam wannan bayan Allah masu albarka mu sani cewa wajibi ne a gare mu mu yi riko da kyawawan ɗabi'u kyawawan ɗabi'u masu kyau ko mu nemi aladan Allah game da su mu yi kokarin neman kusancin Allah ya 'yan uwa wajen rike kyawawan ɗabi'u da ɗamfaruwa da su mu tsayu akan manhaji tsayayye na addinin musulunci wanda ubangiji ya umarce mu bi shi Allah ta'ala yake cewa wa kulli ibadi ka faɗawa bayina ya ƙulun latihi a Hassan idan za su faɗi magana ma su faɗi magana mai kyau a cikin maganganunka ka tashi duk maganar da ba ta da alkhairi kar ma ka faɗi ta har yake cewa inna shaytana yanzagu bainahum ai shaydan yafsudu wa yalqal adawa bainahum shaydan iya batanci iya jefa gaba tsakanin bayina inji Allah a magana a furuci shaidan sai jefa gaba tsakaninku da dan uwanka inna shaytana kana lil insani aduwwan mubina shaidan gaba da dan adam mai adawa ne mai bayyana adawa Allah yake cewa wa qulu lin nasi husna ku fada wa mutane magana mai kyau duk fa wannan ɗabi'a mai kyau Allah ke koya mana in za ka yi magana ka faɗi magana mai kyau in ka san ba ta da kyau kar ka faɗa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut ka faɗa alkhairi ko kai shiru manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya sowa dan uwansa abin da yake sowa kansa kana son alkhairi sowa dan uwanka alkhairi kana son kaza da kaza mai kyau ka sowa dan uwanka haka baka son shari kai ma ka so kada shari samu dan uwanka wannan shine cikar imani kuma Allah ta'ala yake cewa wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna yar uwarta kwatan kwacinta amma sai ya ce faman afa wa aslah duk wanda ya yafe ya kau da kai bayan an cutar da shi sai Allah ya ce fa ajruhu ala Allah ladansa Allah ne kadai ya san girmansa amma cutarwa ka yafe kana da ikon daukan mataki ka yafe ka kau da kai to ladanka inji Allah bai kirguwa Allah ne kadai ya san nauyin ladan yasa ya ce fa ajruhu ala Allah ladan da zan bi irin wannan mutanen to ni na san irin ladan da zan ba su inji Allah inna Allah la yuhibbu zalimin hakika Allah ta'ala baya kaunar mutane azzalibai Allah ta'ala ya taimake mu Allah ya mana ado da kyawun ɗabi'u Allah ta'ala ka gyara halayyar mu ya Allah duk inda zamu zame Allah ka tashe mu ya Allah duk inda zamu durkushe Allah ka dago mu ya Allah duk inda zamu fada rami Allah ka ceto mu ya Allah ya Allah karba mu da sharin shidan ya Allah karba mu da makidar shidan ya Allah ya Allah ka tsayar da imanin mu ya Allah ka ba mu istiqama ya Allah ka tsayar da halayyar mu ya Allah ka ba mu istiqama ya Allah ka tsayar da furucin mu ya zamto mai alkhairi ne ka ba mu istiqama ya Allah ya Allah duk wani mai mummunan dabi'a da halayya a cikin mu ya Allah ka gyara shi ya Allah ka gyara mu gaba daya mu yi salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya fara wannan aiki da kansa da yake cewa inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كجكم الله كجكم محيكم الله كشريا مدزورير يا الله يا الله كدورا ما تفركي مديديش يا الله dukkan wanda yake cikin kuncin rayuwa ya Allah ka fadda shi ya Allah majinyatan mu Allah ka ba su lafiya a gida da asibiti ya Allah ka tsare mana mutuncin mu ya Allah ya Allah ka tsare mana rayuwarmu ya Allah ya Allah ka tsare mana addininmu ya Allah ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya ya Allah ka ba mu aminci a gidajenmu ya Allah ya Allah ka ba mu aminci a masallatayyarmu ya Allah ka ba mu aminci a kasuwanninmu ya Allah ka ba mu aminci a hanyoyinmu ya Allah ka ba mu aminci duk inda muke ya Allah ka amintar da mu ya Allah ya Allah ka nesanta mu daga cutarwa ya Allah ta dan adam ko aljani ya Allah ka nesanta mu daga cutarwa ya Allah ya Allah ka sa mu lafiya mu gama lafiya ya Allah ka mana arzikin cikawa da imani ya Allah duk wanda yake cikin wata damuwa ya Allah ka fidda shi ya rabbal alamin ya Allah ta'ala ka tsayar da furcinmu ya Allah ta'ala ka ba mu lafiya ka ba mu zaman lafiya ya Allah ka sassauta mana wannan kuncin rayuwa ya Allah duk wanda suke da hannu wajen gallazawa bayinka ya Allah wajen dora musu wahalhalun da suka fi karfin su wajen rayuwa da saye da siyarwa ya Allah duk masu hannu cikin wannan Allah ka fi mu sanin su ka fi mu sanin manufar su ya Allah kamar maganin su ya Allah ya Allah duk abin da zai zama alkhairi gare mu daga shugabancinmu da 'yan kasuwarmu ya Allah duk wanda akwai zuciyar imani da tausayi ya Allah ka ƙara masa fiye da abin da ka bashi ya Allah duk wanda zuciyarsa akwai mugunta da cuta da zamba da zalunci ya Allah ka kwace abin da ka bashi ya Allah ya Allah ka maida shi gun bayan ka masu tausayi ya Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ibadallah إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الرحمن تبارك وتعالى